الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مولتشي قبل كراتو أتكل من كتاب التوحيد يوزا متنشي درسينا أشرين دعوك درسينا أشرين دعوك باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان babin da yake magana cewa lallai wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole ne sai an samu waɗanda za su bauta wa gumaka dole ne za a samu waɗanda za su zama suna bauta wa gumaka suna kin bautar Allah suna yi shirka dole a samu mutane mushrikai dole a samu kafirai dole a samu masu taurin kan da ba za su bi Allah ba dalilin da yasa malam ya kawo wannan babi din wata mas'ala ce kuma a babin aƙida wata mas'ala ce a babin aƙida da wasu suke so su kawo ba za a ce rudani ba eh ake so a kawo rudani ne a cikinta aka kawo sabani cikin al'umma amma a kwakwalwa ma ayin murga mun sani dole al'umma za a samu mummune za a samu kafirai kamar yadda a musulmai akai akwai har cikin aljanu wa inda minna salihuna wa minna ko nuna zalik akwai salihai akwai kafirai akwai ba su bautan Allah akwai wanda za su saba wa Allah Allah ya gaya mana Qur'ani walau sha Allahu la hadan nasu jami'an inda ubangiji ya ga dama da kowa ya shirya amma nuna mana akwai kafirai akwai wanda ba kafirai ba abin da ya sa malam ya kawo wannan babi din shine hadisin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna shaytana lallai shi shaytani ayisa ya fidda tsammani an ya abu da hul musallun masu sallah su bauta masa in dai mutum musulmi ne eh to shaytan ya fidda tsammani a bauta masa fi jaziratul arab a yankin larabawa duk yankin da ake da laraba ba za a bauta masa ba kenan banda ma yankin larabawa wanda yake wani guri in ma sunansa musulmi ne babu yadda za a iya bauta wa wani allah to wannan hadisin hadisi ne ya inganta wannan hadisin hadisi ne ya inganta malamai suka ce abinda ake nufi abinda ake nufi da hadisin shine a ce kaso mai yawa na musulmai a ce dukansu sun bar bautar Allah sun koma suna bauta gunki amma ba ana nufin ba za a samu ba wasu ma suka ce tunda an yi maganar jaziratul arab ana nufin musulman kwarai duk musulmi na kwarai da yake shan aqida babu yadda za a yi haka amma a iya samun wasu da suke gurin yahudun da suke gurin nasara da suke gurin suna bauta wani Allah subhanahu wataala a takaice dai za a samu bautar wani Allah a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili na biyu na kawo babi din shine tunda za a samu samun nan da za a yi kuma ta hanyar shirka ne ta hanyar shiga bokaye ta hanyar kaucewa hanya to ka tabbata littafin nan ka bi shi da kyau domin kitabut tauhid ne an tara maka maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake lallaba mu yake tausayin mu kar mu shiga shirka to tun kwa tun da ku za a samu akwai wanda za su yi to ka bi karatuttukan nan babubukan da aka tsoratar da kai na daga shirka da kuma girmama Allah aka aka tsora ka wajen girmama Allah da riko da Annabi sallallahu alaihi wasallam da riko da karantarwar Annabi to kar ka yi wasa da su dan za ka iya fadawa cikin wanda za su yi shirka an gane bayanin mas'ala ta aqida kenan kar ka yi wasa da ita lalle fa wannan hadisin da aka ce shedan ya fitta tsammani ana nufin galibi ba zai ci nasara ba zai samu ɗaya biyu ɗaya biyu ne to karfa ka yadda ka shiga cikin ɗaya biyu ɗaya biyu nan ga halaka a ce mutum ɗari mutum uku ne suka halaka kuma kana cikinsu to shi ne malam sai ka kawo mana ayoyin ƙur'ani na fi so na yi aiki da kofi da ke hannunku malam labari na ka sai ka duba da wani saboda na gaba na ayoyin suna ƙara faɗaɗa su malam sai buɗe mana da faɗin Allah madaukin sarki alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut kaga sai aka bude mana da wannan ayan alam tara wai shin baka gani ilal ladina utu nasiban minal kitabi wanda aka ba su wani kaso na littafi sune yahudu sune yahudu nasiban minal kitab mun gane ko nasiban minal kitabi hadda minal kitab yu'minuna bil jibti wat taguti sun yi imani da jibtu sune masu boka sune bokaye da gumaka wat taguti da kuma daguti shine shedan to duk wanda aka ce ya yi imani da boka da shaidan ai kaga abota wani Allah kenan za a samu abota wani Allah kuma awa aka saukar wannan aya din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan a al'ummar sa za a samu irin wannan kuma har cikin musulmai har cikin musulmai wala akwai mutumin da aka ce idan gari ya waye ko rigar da zai sa sai ya saurari bokansa ya gaya masa irin kalan da zai sa sannan duk hanyar da zai bi sai an ce masa karka bi hanya kaza ga hanyar da zaka bi wani lokaci za a ce ba ta kofar gida zaka bi ba dole a ciccibe ka ka bi ta kofa ta kaza dole ya wannan guraren ya bude musu kofa kaga wannan ba Allah yake bauta ba yana bauta wani Allah ne instruction na gurin Allah yake dauka ubangiji kuma ya ce mana in za mu fita gida mu fita ta kofar gida ko mu ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah in ka faɗi wannan haɓa me zai same ka bismillah da sunan Allah kun san kuma mun karanta bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un sunan Allah da baya bari wani ya cutu in an hada aikin da shi to kace bismillah sannan kace tawakkaltu ala Allah ya Allah kai kadai ne tawakkali da kai duk wani mai sharri da abin da zai shirya mun ya ubangiji ba zai same ni ba in ku ya saman dama ko ba a yi wannan abin ba zai same ni sai ka ce wala haula wala quwwata illa billah babu mai karfi ba mai dabara sai daga gurinka duk karfin mutum da dabaransa ba zai ci nasara ba sai da nufinka duk haka me zai same ni in ka dawo kuma gida yanzu nan ka samu kariyar abin da zai faru duk a waje ka samu kariya to ka gama kariya ta waje ka shigo watakila an biyo ka cikin gidan ma an yi wata tsiyar mu fa 'yan najeriya ne mun san yadda ake irin wannan abubuwa an biyo ka har gida an yi wata tsiyar ya kace bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi tawakkalna dama mu da sunan Allah muke fita da sunan Allah muke dawowa kuma akai muke tawakkali sai ka shiga gidanka duk sihirin da aka yi duk bokanci da duk tsafi da duk cultism da duk waye duk da izinin Allah ya rubuce to kaga a cikin al'ummar musulmai ba za a samu da za su ke tsafi kuma muna gani ai muna gani duka to shi yasa Allah ya kafshi yasa malai ya kawo mana wannan aya da ake magana ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aya ta biyu qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida wannan ana magana ga ashabul kafi ne ashabul kafi ita ce aya ta biyu ko oh akwai ta ko okay to aya ta gaba aya ta gaba ana magana da su ma yahudun nasara ahlul kitabi ko Allah subhanahu wataala yake cewa hal unabbiukum bi sharrin min dhalika haka ne ko hal unabbiukum bi sharrin min dhalika masubatan inda Allah eh qul hal unabbiukum qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalika masubatan inda Allah shin bazan ba ku labarin abin da yafi haka unabbiukum bi sharrin min dhalika abin da yafi haka sharri ba masubatan inda Allah sharrin sakamako a wajen Allah in kun koma ayan baya qul ya ahlul kitabi hal tanqimuna minna ana ta maganar ahlul kitabi ne da sharrin su da masifan su da bala'in su baraka zo qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalik ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai da al'ummarka bana ba ku labarin abin da yafi haka sharri ba masubatan inda Allah wanda yafi sharri sakamako a wajen Allah ai jaza'an inda Allah yawmal qiyam to sai Allah ya fara gaya mana malla anahu Allah duk dai wanda aka ce Allah ya tsine masa wannan ba sharri bane a wajen Allah sune al-yahud wa ghadiba alaihi Allah yayi fushi da shi kai wannan babban sharri ne Allah ka tsare mu ashe Allah ya tsine maka yayi fushi da kai shikenan fa ka tabe kuma babbar matsala Allah Allah ka yafe mana babbar matsala shine ba mu san wani kankanin aikin ne Allah zai fushi da kai akan sa ka iya cewa ai wancan babban zunubi ne wannan kaza ne ai wannan ka ai dan kankani ne kuma Allah ya fishi da kai da kankanin zunubi to shine man la'anahu Allah wanda Allah ya tsine masa wa ghadiba alai Allah ya fishi da shi wa ja'ala minhum al-qiradata wa khanazir Allah ya mai da su aladu da birrai ma to haka Allah ya wa yahudu ba da nasara da suka saba wa Allah wanda yake nuna sabo yana sa a turo maka azaba tun daga duniya ubangiji sai mai da su birrai ya mai da su aladu kunu qiradatan khasi'in wa abadat tagut kuma suka bautawa gumaka kenan kaga al'umma ce a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana baka labari za su bautawa gumaka to karka yadda ka shiga cikin su kuma mafi yawan sharri na bokanci da tsafi da cultism secret society da sauransu galibinsa daga hannun yahudawa ake samunsa galibinsa a hannun kafirai ne ke shigowa cikin musulmai sun halatta shi wa taba mata tulis shayatun ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru su da ma matsafa ne shi sa akwai wasu wani tsafe-tsafe da aka yi a wannan ƙasa din wasu 'yan siyasa suka yi ta tsafe-tsafe manya ne su shugaban ƙasa da jama'arsa aka yi ta yi su 'yan siyasa ne suke faɗa sai aka ce ai wannan shugaban ƙasan duk tsafin da za ka yi naka bai kai nasa ba saboda me ku ba musulmai ba ne to shi da arnan aljanu yake aiki da su da bokayen indiya yake aiki bokayen china bokayen ina iya gudun tsafi ne so da aka bai hude shi ne kan gaba har yanzu ana cewa indiya a tsafi su ne gaba har yanzu ana fara a tsafi su ne kan gaba to mutanen da wa abadar tagut sun ma bauta wa gumaka kenan za a samu bautar gumaka a al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana samun da yawa akwai mutanen da ake hana su yin sallah sai ba za ka yi sallah ba kwana kaza ba za ka yi sallah ba la ilaha illallah mun yi wani program a sunna tv na sha wayoyi a wannan program ɗin malam yanzu misalan da kuka bayar haka yana faruwa sai na ce ai guda biyu da kaga abokina ya bayar shi wanda ya bayar wanda ya sani ne ni ma waɗanda kaga na bada misalan waɗanda na sani ne na tabbas na tabbas wallahi tallahi tsafi da rashin bautan Allah wallahi tallahi wannan ma zan ba ku misali ɗaya ne wallahi mata guda biyu kishiya da kishiya sun same ni dukkansu guda biyun mijinsu baya mu'amalan aure da su sai ranar da al'ada ta sai ranar da al'ada ta in al'ada ba ta zo ba zai kusance ki waccar ta ki yadda ya matsa waccar har tana ganin ai mijinta ne kamar shi ya halatta tana ba shi kanta daga baya ita tana ganin meye ne ta yi mata me ta masa ya zama ne yake mata haka waccar ashe kishiyar ita ma tana cewa me ta masa me ya faru to sai ranar kawai ɗayar sai ta yi jarunta sai ta tambayi wanci ta ce ni me yake faruwa ne kan ni kan abin da yake faruwa ne haka yake faruwa da ke ta ce na me mai gidanmu kaza ta ce ni ma ina so miki magana tun sai aka haɗa kai a yi wa iyaye magana sannan duk lokacin da suke al'ada baya sallah baya sallah ba wannan fa ba da dadewa bane a dawon mu nan gurin ne baya sallah saboda ko in yayi sallah to abin ba zai ci ba to lalle sai an bauta wa shedan to shine nan gurin Allah yake cewa wa'abada tawut kuma suka bauta wa shedan ula'ika sharrin makana wa'annan ai sun fi kowa sharri Allah ya fashi da kai ya tsine maka ka bauta gumaka ula'ika sharrin makana wa dallu an sawa isabil kuma sun bace daga hanya ta gari to kaga wannan ayan dai tana fito fito mana da bayani dalla dalla aya ta gaba qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida shine ko ayar tana magana kan ashabul kafi ne tana magana kan ashabul kafi mun san kuma su wane ne ashabul kafi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wasu matasa ne suka yi imani da ubangijinsu Allah ya kara musu shiriya ƴaƴan manyan sarakuna ne ƴaƴan manyan mutane ne wayannan matasa ne suka zaɓi bin Allah da bauta wa Allah suka ga manyan sarkin garinsu da jama'ar garinsu kuma ba Allah suke bauta ba gunki ake bauta ana saba wa Allah suka je suka zauna gaban sarki ɗin nan suka yi masa tambayoyi mu fa ba za mu bi abin da kuke bauta ba za mu bi Allah shi kadai sarkin ya ce to abin da za kawai a kashe su shi ne suka gudu suka ce da a kashe mu na farko ba za mu bari a kashe mu ba na biyu kuma ba za mu bari muna tare mu canja aƙidar mu koma kan aƙidar shedanci ba shi ne sai suka gudu suka shiga kogon rami da suka shiga rami shi ne Allah ya ɗauki ransu ko shekara kusan 300 ko ne a makamancin haka Allah ya ɗauransu shekara da yawa suka yi ta bacci har wannan shekaru da su da karansu bayan sun tashi ɗayansu ya ce je ka kasiyo mana abinci a cikin kasuwa kamar yanzu Allah ya baka bacci na shekara biyar kai biyu ma mutum ya bacci shekara biyu sai yau ya tashi kudin da yake kashewa shekara biyu taro da sisi kasan sisi amma kasan kwabo kan sai ya tattaro wa'annan kwabo din sai ya shigo angon nasarawa sai ya zo yana so zai sai indomi ai lokacin sama ba indomi wataƙin lokacin sa acca da ibro ne kasanta kabo ai sarif acca da ibro sai ya zo zai siya kaga za a ce mahaukaci ne don nan duk a nuna masa cewa sun daɗe a gurin nan to waɗannan bayan allah allah tana ba su namu labarin sa nan baka zalika a sarna alaihi sai muka ganar da su muka nuna musu cewa fa sun daɗe suna bacci ya alamu anna wa adallahi haqqun don su san alƙawarin allah gaskiya ne wa anna sa'ata la raiba fiha kuma mu nuna musu lalle faran tashi alkiyaman nan za ta zo babu shakka a cikin ta yawa nan gurin nan gurin ana ta sabani shin in an mutu za a tashi idan mutun ya mutu zai tashi Allah sai ya dauki ransu dan a nuna musu za a tashi a nuna al'ummar su kuma al'ummar da basu yadda akwai tashin alkiyama ba duk cikin dalilin ne sa aka daura al'ummar da basu yadda za a yi tashin kiyama to yau ga mutun yayi baccin shekara 300 kuma ya zo maka da kudin shekaran kakanin kakanin kakanin ka gashi ne ya zo ina ka samu wannan kudin ya za ka ce ina na samu ina cikin garin ai jiya jiya na barkarin nan na shigo neman abinci ne inda ba za a da aka yi kwana biyu baka ci abinci ba a cikin satin nan na fito shi a a wannan wannan wannan kudin ai sama da shekara 300 ne a a ni fa jiya jiya ne ma jiya jiya na barkarin nan ashe shi bai sun bacci da shekara 300 ban kai bacci ka sani yanzu idan aka samu bacci mai nauyi kana tashi sai a ci sai ka ce kai na yi minti goma ko a ce baka yi awon ka bakwai kana bacci to in Allah ya cire rai kuma gangar jikin kare tabu sai ka shekara 300 sai a tashi kai ga kaman yanzu ka kwanta Allah ka sa mu cika da imani to sai aka nuna mutanen garin lalle fa wannan shekaran su 300 ko ɗari wani kaza to ‘yan gari yanzu kusan cewa fa za a yi tashin kiyama da ya alamu wa annan sa'ata la raiba fiya cewa lalle tashin alkiyama babu shakka a cikin ta to nan ma akwai wata mas'ala da waishin tashin kiyaman nan tashin rai har da gangan jikin ta ake tashi ko ranka da yake dauka ake tashi in an ce za a yi tashin kiyaman an busa kawo har da jikin mu za mu tashi ko kuma ranmu ne kawai zai fito a masa hisabi wannan ayar tana nuna mana har da gangan jiki ne za a tashi dukkanmu ne complete tunda ai ana magana za a nuna musu yadda tashin kiyama take sannan kuma da aka tashi sai aka tashe su hadda jikinsu don a nuna musu kenan kuma in kun mutu hadda jikinku za a tashe ku is ya tanaza'u na bainahu lokacin da suke ta musu a tsakaninsu suna ta musanya amrahum game da al'amarinsu faƙalibin alaihim bunyanan sai mutanen garin sai mutanen garin suka ce yanzu wa'yan nan aiwaliyan Allah ne a je ramin da suka shiga ɗin a gine shi inda suka shiga suka ɓuya ɗin a gine shi kawai a rufe shi a toshe faƙalibin alaihim bunyanan rabbuhum alamu bihim ƙalar ladina galabu ala amrihim to tun da yanzu waliyan Allah ne ai sun zama waliyan Allah kai baccin shekara 300 to waɗanda al'amarin su ya rinjaye su manyan gari kenan waɗanda ake ga su ake ji da su sai suka je tun da waɗannan waliye ne lanattakhizanna alaihim masjida za mu je mu gina kabari masallaci akan kabarin su gurin nan da suka shiga suka mutu inda zaka abin nan din su za mu je mu gina masallaci a gurin daidai ne a gina masallaci kan kabari a bauta musu kenan za a bauta wa Allah a cikin wannan al'umma ne inda mu ake ba wa labari cewa wa'ancan sun ce za je su yi bautan su sa masallaci a kabari shin an samu haka al'umman ko ba samu ba an samu an samu kenan wannan al'umma za ta bauta wa wani Allah sai an samu wanda za su bauta wa wani Allah subhanahu wataala wannan Allah yana ba mu labari a wannan aya din annahu اطلع الناس في ذلك الوقت اطلع الناس في ذلك الوقت على اصحاب الكافي الله يا يا يا bayyana wa mutane ashabul kafi hikima a cikin haka dan ya nuna musu cewa lalle za a yi tashin alkiyama sannan ya bada labarin abin da ya faru na musu tsakanin mutane wasu suna ganin ayi gini akai wasu kuma suka mai da al'abari zuwa ga Allah wasu kuma suka ce a'a a gina masallaci akan kabarin su wanda yake nuna cewa ginin masallaci akan kabari haramun ne wanda kuma ya gina kamar ya bauta wani Allah subhanahu wataala sai hadisi na gaba a gurguje a gurguje da yake nuna mana za a bautawa wani Allah a zamanin Annabi Muhammad al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma karka yadda ka fada cikin su ana bi sayyidina al-khudri an karbo daga hadisi sai abun daga Abu sayyidina al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yake cewa latattabi'unna sunana man kana qablakum wallahi sai kun bi sunnar wanda suke kafin ku sunna kenan nan ta kaskashi sunna mai kyau da sunna mara kyau sunna mai kyau da sunna mara kyau to tunda nan yanzu ana gaya mana an karanta mana sunnonin yan bayan mu mummuna wanda cikin sunnonin cikin sunnonin yan baya din akwai gina masallaci akan kabari a cikin sunnoni ‘yan baya hudu nasara ƙul a wunan biyu bi shaɗin min zalika masubatan inda Allah malla ana hullah wa gadi ba alaihi wa ja'ala min humul qirata wa abada tagut suka bauta dagut annabi sai da ya rantse da Allah ce wallahi sai kun bi irin aikin su sunna su mara kyau sai kun bi ta annabi sai yake cewa hazwal qazza hazwal quzzati bil quzza kafada da kafada kawai haka za ka fassara shi kafada da kafada ko kuma sau da kafa taku bayan taku abinda ake rukuzza bil kuzza shine inda suka taka nan daga sun daga kafa kai ma za ka zo ka sa kafan ka gure haka za a bi yahudu da sara a duk barnan da suka yi da duk tsiyar da suka yi ba za mu ƙara gane karatun da ba sai mun zo hadisi na gaba wanda gobe abin da za a darasi na gaba za mu yi shi insha Allah annabi ke cewa layi sau da kafa hatta lau dakalu juhra dabbin la dakaltumuhu annabi ce wallahi da da za su shiga ƴan bayan mu din nan yahudu nasara da kafirai da suka yi barna a baya saboda bi bin su da zamu yi wallahi da za su shiga ramin damu sai mun matsa kanmu mun shiga mun mun dauko irin abin da suka aikata a cikin ramin damu kuma kaga wallahi yanzu haka ne ba abin da ba yahuda yake yi ko kuma yayi a baya al'ummar musulmai ba ta yin sa babu shi mu ai sai mun wuce su ma a cikin abin da suke yi sai mun wuce su a shi da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan hadisin qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah al yahudu wan nasara kana nufin yahudu da nasara zamu bi annabi ke cewa faman to su waye in ba su nake magana ba akwai wanda ya ja'irci a duniya irin yahudu da nasara ai ba wanda ya barna so da aka sai kun bi irin abin da suka yi kuma gashi nan ana bi ku duba mulkin duniya yanzu tsarin mulki na duniya gaba ɗaya da yadda ake karɓar mulki duk yadda yahudu da nasara suke yi za a kashe rai za a zubar da jini za a yi tsafi za a yi ƙarya shugaba wai in bai yi ƙarya ba shi- bai- bai bai zama bai zama bai zama ya ɗauki matakin rike power ba Gordon Green ko suna da 48 laws of power duk ƙarya ne da da da da- da- da sabawa shari'a haka Nicholas Machiavelli the Fries duk yahudanci aka aka karantar a ciki haka in ka ɗauko duka wasu karantarwansu haka in ka ɗauko harkar ibada masallaci daban kasuwa daban masallaci daban wajen siyasa daban masallaci daban a raba maka ibadanka da rayuwarka mu ko musulunci ya ce duka ɗaya ne inna salati wa nusuki wa mahaya wa mati lillahi rabbil alamin to wannan duka an shige su Allah ubangiji ya mana mai kyau zamu dakata anan gurin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik zamu tashi hadisi na gaban shine hadisi ɗaya da ya rage to akwai bayani a- da yawa a kansa wannan bayanin nasan zai ci mana darasi guda shi zamu tashi wani satin Allah ya kai mu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh